محمد بن عبد الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa da komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau uku ga wata ramadan daga maka yawa mutum shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ashirin ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umar da ke unguwar Kofar Gabas Ingilin Tagarai Jihar Bauchi don ci gaba da tarjama ma'anonin Alƙur'ani ina karatu cikin littafin Rabbi Azhar ila ma'anar Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama littafin da Sheikh Aliyu Albani ya yi masa ƙarin fashin baki ya yi masa suna da Ibahul Ma'ani ala Rabbil Azhar ila ma'anar Qur'an shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nuna mizanin ayyukansa gobe kiyama da kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta da aiki da shi jiya mun tsaya a cikin suratul baqara aya ta ɗari da arba'in da ɗaya yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da biyu ko da uku jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da ɗaya ko yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da biyu yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya kone su ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Sayakulu sufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane su ne juhal jahilai za su ɗora cewa mutanen nan su ne al-yahudu wal mushriki yahudawa da mushrikai ma wallahu ai ayi shay'in sarafan nabi sallallahu alaihi wasallam yadda ka je ka ziyarci makka da madina shari'a ta yadda banda waɗannan masallatai uku babu wani masallaci da shari'a ta ce takanas ka niƙa gari kai guziri ka je ka ziyarce shi akan haka kubbara da ake zuwa ko kuma yanzu wata sabuwar kubbaran a bauchi duka wannan bid'a ne bai tabbata ba daga sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam ka niƙi gari takanas ka biya kuɗin mota don ka je ka ziyarci wato wani masallaci to wannan sai iya masallatai ukun nan shine abin da ya tabbata a shari'a kuma in kai akwai lada amma banda waɗannan masallatai uku babu wani masallaci da za ka je ka ziyarta ka samu lada sai dai ma ka samu zunubi saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta faɗayin a juyar da fuskarsa ya koma yana kallon alƙiblar wato babansa annabi Ibrahim saboda faɗayin larabawa su karɓi musulunci to shine yahudawa da mushrikai suke cewa me ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mumunai daga alƙiblarsu da suke fuskanta suke sallah sai Allah ya ba su amsa ya ce kullillahi al-mashriq wal maghrib ka ce mafudar rana da mafaɗar rana duka na Allah ne ai aljihatu kulluha duk sase ko bangarori duka na Allah ne wa ya'muru bit tawjihi ila ayi jihatin sha Allah yana da iko yana da dama yayi umarni a fuskanci kowace alƙibla duk inda ya so ko ina Allah yake so a fuskanta abota masa yana da dama yana da iko wani damar sa babu wanda zai zo ya masa wato karantse ba wanda zai ce dan mi ya hadi man ya sha'u hidayati Allah yana shiryar da wanda ya so ya shirya la siratal mustaqim zuwa ga hanya mai gaskiya addinin Islam shine addinin musulunci duk wanda ka ganshi a musulunci to Allah ne ya ga dama ya so ya shiryar da shi in ba haka ba mun zo a ƙarshen zamani muna da nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma mu musulmai ne kuma mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kokarin kwatanta abin da ya zo da shi yayin da akwai wanda suka yi rayuwa da shi su gaba kai da shi to yanzu akwai yan uwansu masu gaba da annabi suka ce kar a yadda da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce karya ne sune yan kala gaba suke annabi ba sa son annabi ba sa son maganarsa akan gobe kiyama ba sa kan addinin annabi sai su nemi annabi wanda ya biye musu to lalle tabbas ya kwana ciki ya yi tarayya da waɗanda ba sa son annabi ba sa son maganarsa suka ce kar a ji maganarsa kar a saurara to Allah madaukakin sarki shi yake shirye da wanda ya so addinin musulunci wa minhum an kuma kuna daga ciki kuma kenan muna daga cikin wanda Allah ya shirye da mu zuwa ga addinin musulunci wa kadhalika kamar haka ne kama hadainakum ilayhi kamar yadda muka shiryar da ku zuwa ga musulunci ja'alnakum ya ummata muhammadin ummatan wasatan khiyaran udulan kamar haka Allah ya sanya ku ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ummatan wasatan al'umma mafificiya wasan ayyukiyaran udulan al'umma mafificiya babu wata al'umma da kai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daraja mu ne na karshe mu ne na farko ranar tashin kiyama mu ne na karshe ku ne mu ne mafificita kamar yadda annabin mu shine ya fi kowane annabi daraja to haka al'ummar ma ta fi kowace al'umma daraja haka sahabban su kowane sahabin wani annabi daraja haka al'amarin yake lalle mu ala bisa wannan ni'ima da Allah ya mana muka san kanmu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam to kar wani ya kawar da kai daga san annabi sallallahu alaihi wa sallam da bin sunnarsa da bin tafarkinsa duk wanda ya kawar da kai to ba ruwanka da shi ba naka bane eh bakin aure ne ka hauro da ta'adanci a musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ya ganar da su su dawo kan turba ta gaskiya. Don me yasa Allah ya sanya mu al'umma mafificiya litakunu shuhada a alan nasi yawmal qiyama. Domin al'ummar ta kasance mai shaida a mutane a mutane ranar tashin alkiyama. Cewa anna rusulahum ballagathum cewa manzanninsu manzannin da suka gabata sun isar da manzanci. akhraj al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar da hadisi cikin ingantaccen littafinsa lambar hadisi na 4487 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abi sa'id al-khudri yaddar Allah madaukaki ta tabbata a gare shi yace Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, annabi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Yudu'a Nuhun yawmal qiyama fayaqulu labbaika wa sa'adaika ya Rabb. Za a kira annabi Nuh, mai kiransa aikun san Allah ne ko? Don a wancan, a wannan lokacin ba wani mai mulki sai Allah, limanil mulkul yawma, lillahi wahidul qahhar. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين asira. mulki ya tattara gaba ɗaya a wannan ranar ga Allah madaukakin sarki babu wani mai rawani za a kira annabi nuh ranar tashin alkiyama sai ya ce labbaika wa sa'adaika amsawarka arziki na gare ka ya rabbi ya ubangiji fa yaqulu fa yaqulu ai fa yuqalu sai a ce da shi hal ballagta shin ka isar da sakon da Allah ya tura ka fa yaqulu sai ya ce na'am fa yuqalu sai a ce da shi fa yuqalu li ummatihi sai a faɗa wa al'ummarsa hal ballagakum shin ya isar muku da sako fayaƙuluna ma a tana min nazirin kaji ƙarya sai ce ba wani mai gargaɗi da ya zo mana to dama Allah ya ce li Allah ya kuna hujjatan li Allah ya kuna hujjatan ko inna saboda kar mutane su kasance suna da hujja a wajen Allah shi yasa Allah ya aiko da manzanni sai su ce ba wani mai gargaɗi da ya zo mana fa yaqul sai a ce da shi man ya shahadu laka wa zai maka shaida in an bai shi wa zai maka shaida fa ya kulu sai ya ce muhammad wa ummata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa fa tashhaduna annahu qad ballaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bada shaida cewa lalle ya isa dan mun karanta a cikin alqur'ani wa yakunu ar-rasulu alaikum shahida ko kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon ya kasance mai shaida a gare ku wa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida gobe kiyama Allah zai sa al'ummar annabi ta kasance mai shaida ce a duk sauran annabawa shi kuma manzon Allah zai shaida a al'ummarsa wa kadhalika qawluhu saboda haka kamar haka ne faɗinsa da Allah maɗaukin sarki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna ay sarrafna ay sayyarna al-qiblatal qiblatalaka qiblataka ai ba mu sanya wannan al-qiblat taka ba yadda kake fuskanta allati kunta alaiha wacce kake a kanta awwalan wa hiya alka'aba ita ce ka'aba wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah yana fuskantar ka'aba da umarnin Allah falamma hajara amara bistiqbali baitul maqdis yayin da ya hijira san an yi sallah shekara uku ne a makka shekara ta goma aka yi isra'i da mi'raji aka wajabta salloli da aka cika ta shekara goma sha uku a makka sai aka umarci manzon Allah ya hijira zuwa madina to wannan shekara uku duka ɗakin kaba ake fuskanta yayin da aka yi hijira kuma sai aka umarce shi ya fuskanci baitul maqdis ta'allufan lil yahudi wai saboda a janyo hankalin yahudawa a haɗe da su fasalla ilayya sittata aw sab'ata ashara shahran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana fuskantar Baitul Maqdis wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai thumma huwila anha sannan aka juyar da shi daga barin ita ɗakin Ka'aba din tabbata fil hadith ya tabbata cikin hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi lambar hadisi na 40 wa Muslim da Imam Muslim lambar hadisi na 525 عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار lokacin farkon isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ya sauka a wajen kakanninsa ko kuma kawunnansa su ne lansarawa ‘yan uwan mahaifiyarsa wa annahu salla qibla baitul maqdis sittata ashara shahara aw sab'ata ashara ashara shahara yayi sallah yana fuskantar baitul maqdis wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai shi kuma ya kasance yana so a juyar da fuskar ya kalli ɗakin ka'aba saboda haka ƙarshe dai sai Allah ya saukar da aya cewa ya fuskanci ɗakin ka'aba yana sallah har wasu sabai suka je wucewa suka ga wasu suna fuskantar wato baitul maqdis sai suka ce ai an saukar da aya Allah madaukin sarki yayi umarni a juya fuskanci dakin Ka'aba nan da nan sai mutane masu sallan nan suka juya ba tare da sun yanke sallar ba suka fuskanci dakin Ka'aba to anan kai ne ka je bakunta sai kake sallah kana fuskantar baka tambaya kibla kana fuskantar wani waje da mai masaukin ka ya zo ya ga kana fuskantar wajen da ba alƙibla ba to kai tsaye kawai sai ce maka ai daidai wajen kujerar nan ne ka ɗan juya gefe kaza to juyawa za ka yi ka ci gaba da sallar ka ba za ka yanke ba to Allah madaukin sarki yake cewa Allah bai sanya alƙiblar da ka kasance a kanta ba illa li na alama ilmu zuhurin sai dai dan mu san man yattabi'ur rasula wa yusaddiqu wa ya manzo ya gaskata shi mai yanqalibu ala aqibai daga wanda zai juya daga dogadigansa ay yarji'u ila al-kufri ya koma zuwa ga kafirci shakkan fi dini saboda yana kofanto a cikin addini wa dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayra kuma ya zaci cewa annabi yana cikin dimuwa ne in amrihi daga al'amuransa wa qadir tadda lidhalika jama'a yace jama'a da yawa sun yi ridda sun bar addini akan haka wa in kanat lakabiratan ay shaqatan ala nas ko da yake a juyar da mutane su bar alƙiblar baitul maqdis su dawo su fuskanci ka'aba abu ne mai tsanani a mutane illa alal ladina hadalla sai wanda Allah ya shiryar da su min daga cikin su wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah fa bai kasance zai tozartar da imanin ku ba Allah bai kasance zai tozartar da imanin ku ba wa ma kana lahu li yudhi'a imanakum ai salatukum ila baitul maqdis sallar da kuka yi kuna fuskantar ɗakin ka'ab da baitul maqdis Allah ba zai tozartar da wannan imanin ba abbara bil imani an salali annaha a'zamu arkanul islam ba'da shahadatayn an fassara imani da sallah anan saboda sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci bayan shaidawa guda biyu bal yusibukum alaiha Allah zai ba ku lada akan haka li'anna sababu nuzuliha al-ikhbaru amman mata qabla at-tahwil sababin saukar wannan aya labari ake yi dangane da wanda suka mutu kafin a juya a kulli ɗakin Ka'aba suka ce ‘yan uwanmu suna sallah suna fuskantar baitul maqdis kwanan su ya kare shine ma warada abin da ya gangar abin da ya zo ma yathbutu zalika fi ma akhrajahu al-bukhari wa abu dawud wal lafz lahu lafz ibn abi dawud ne min hadith barra bin azib wa abdullah bin umar radiyallahu anhuma qawl ba'd as-sahaba فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس yaya al'amarin wanda suka mutu alhali suna sallah suna fuskantar ɗakin Ka'aba sai Allah ya ce sai ya saukar da wannan aya kuma kana Allahu li a imanikum Allah bai kasance zai tozartar da imanin ku ba ai sallar da kuka yi kuna fuskantar Baitul Maqdis tana nan a matsayin sallah kuma za a rubuta musu lada inna Allah bin nasi ai wa al mu'minina Allah fa dangane da mutane ana nufin la ra'ufur rahim shi mai tausaya musu ne mai jin kansu ne fi azami iza'ati amali wajen rashin tozartar da ayyukansu arrafa a shiddatun rahama tsananin rahama shine arrafa an gabatar ne saboda me saboda balaga to sai Allah madaukakin sarki ya ce
قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون na'am ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
Allah madaukakin sarki ya ce qad littahaqiqi haqiqa tabbas nara taqalluba wajhika fis sama mun ga jujjuyawar fuskarka a sama kana tsinkayen wahayi kana shauƙin a maka umarni ka fuskanci ɗakin Ka'aba wa kana yawaddu zalika manzon Allah yana son haka li'annaha qiblatu ibrahim saboda alqibla ce ta annabi ibrahim wa qiblatahu qabla al-hijra kuma al-qiblarsa ne gabanin yin hijira falan walliyannaka qiblatan tardaha ubangiji ta'ala ya ce da sannu za mu juyar da kai al-qiblar da kake so wa walli wajhaka saboda haka yanzu ka fuskantar da fuskarka a wajen sallah ka fuskanci shafara ainahawal masjidil haram gefen wato jiha direction na masallaci mai alfarma to za ka samu wasu masu tarkiki sai zo su ce maka wai duk alƙiblolin da muke sallah a nan garin wai ba daidai muke ba wai sai ka karkace wa ya sa ka wannan aiki وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah bai sanya muku kunci a cikin addini manzo Allah ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla abin da ke tsakanin mafudar rana da mafadarta alqibla ne direction din ake so ka kalla kawai kun san Madina tana arewa ne da Makka to kawai nan duka daga mafudar rana da mafadarta nan duk alqibla ne mu sai mu ce maka kenan arewa da kudu jihar nan duk alƙibla ne kamar yadda masallacin ne yake yana kallon gabar shi kenan ba ka da wannan wahala sai kai sallar ka kawai amma a zo a sama compost ko ana ta a'aunawa a ce wai dole sai ka karkace nan ka karkace nan wannan ai mushakka ce wa yasa ka Muhammad Nasiruddin Albani ya ce in kana Makka to wajibinka sai ka fuskanci ɗakin Ka'aba. Amma wanda baya maka direction ɗin kawai aka ce ya kalla shi kenan ba wani wahala. Saboda ka karka wahalar da mutane ka wahalar da kanka. Ka kalli direction ɗin kawai nan ne abin da aka shi ne abin da aka ɗora maka. Haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce, wa haithu ma kuntum kitabun lil umma wannan magana ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu kenan duk inda kuka duk inda kuka kasance kuke wa wallu wujuhakum bis salati shatara a sallah ku fuskanci tsagin ɗakin Ka'aba wa innal ladina utul kitaba al yahud wan nasara to domin waɗanda aka ba su littafi gabaninku su ne yahudawa da nasara la ya'lamuna wallahi sun sani annahu cewa juyar da alƙibla ta koma ka'aba alhaqqu gaskiya ne asabit tabbatacce domin sun karanta a littafinsu min rabbihim daga ubangijinsu saboda abin da aka rubuta na mi na siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a juyar da shi ya fuskanci ka'aba wama Allahu bi gafilin amma ya amalo Allah fa ba marafkani bane dangane da abin da wato yake aikatawa kuma an karanta ta amalon ayyuhal mu'minuna dangane da abin da kuke aikatawa Allah yana kallo min tisali amrihi na misaltuwa aikata umarninsa da kuma abin da su Yahudawa suke yi na inkari bilya'i wama Allahu bi ghafilin amma ya amalu ai al yahudu min inkari amrul qibla Allah fa ba marafkani bane dangane da abin da su Yahudawa suke inkari na umarni a fuskanci alƙibla thumma qafa'a qama'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil fi imanil yahud sai Allah madaukin sarki ya yanke fadayin tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen imanin yahudawa ba za su yi imani ba yahudu tuba babu ko ba za su tuba ba ba za su yi imani ba sai Allah ya ce wala'in lamul qasmi wallahi wala'in atayta alladhina utul kitaba ay al-yahudu wan nasara da za a je wa wanda aka ba su littafi sune yahudawa da nasara bi kulli ayatin ala sidqika bi amri qibla da duk wata aya alama kenan akan gaskiyarka da duk wata alama akan gaskiyarka saboda aya tana zuwa da ma'anar alama da duk wata aya alama akan gaskiyarka dangane da sha'anin alƙibla ma tabi'u ai la yattabi'una ba za su bi qiblataka alqiblarka ba inadan saboda taurin kai wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai kuma ba za ka bi alqiblar su ba saboda umarni ne na Allah ya ce ka fuskanci Ka'aba to nan din za ka fuskanta Allah ya katse kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen musulunta su da kuma wajen dawo wasu su fuskanci alƙibla musulunci amma ba abubuwan bitabiyin kibala ta ba sashi su ne yahudu ba zai da nasara ba za su wato al-yahudu qiblatan nasara su yahuda ba za su bi alƙiblan nasara ba hakanan nasara ba za su bi alƙiblar yahudu ba wala initta ba ta a hawa da a ce za ka bi soye-soyen zukatansu wanda suke kiranka zuwa gare shi suka ce wai alƙiblar annabi isa ai baitul maqdis ne saboda haka ka koma ka fuskanci wannan wa ba da rafihi zahara bulus bayan an yi sama da shi sai bulus ya bayyana ya zo ya sanya dasisa cikin addininsa yake cewa wai ai ya gamu da annabi isa ya ce da shi inna shamsa kaukabun a habbuhu ya bulugo salama fi kulli yawmin qibla fil injil saboda haka sai ya juyar da su suna fuskantar rana da taurari to haka su kuma yahudawa su kuma aka juyar da su suna fuskantar as-sakhara sakharatul bayt a baitul maqdis nan babu kuma wani wani nassi a cikin at-taura da ya gwada a kalli wannan to shine Allah madaukin sarki yake cewa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ilimi ya zo maka ai alwahayi wahayi wanda aka nuna ka fuskanci ɗakin ka'aba innaka idan wato in ka bi soye-soyen zukatansu bayan ilimi ya riga ya zo ma wahayi ya zo maka daga Allah to to lalle ka in ka bi idan lamina zalimin lalle to za ka kasance cikin azzalimai wanda suka zalunci kawunansu sai Allah madaukakin sarki ya ce lokaci yayi na'am to lokacin yayi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lafiya abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you.